بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci wanda shine yammacin juma'a 22 ga watan Zulhijja shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2024 daga wannan aji namu na faslu Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadith Salafiya dake nan Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ya gafarta masa a inda muke karatu a cikin littafin tafkiratul muta'allimin bi nu'util ulama'ir rabbaniyyin wallafar Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo hafizahullah wannan littafi muna gabatar da daura a cikin sa ne mai taken sufofin malamai na kwarai wannan shine wato karatu na takwas kenan a cikin jerin darussa daga wannan littafi mai albarka insha Allah to idan ana iya tunawa muna bibiyan wannan malami a inda yake mana magana akan a ɗaya daga cikin siffofin malamai na ƙwarai shine tawalu ƙanƙan da kai mutum ya dinga nuna shi bawa ne na Allah shi ba kowan komai bane shi ba mai tunƙaho da ilimi ko shahara ko wata alfarma da Allah ya masa ya fara kawo mana sirori wato tarihi a takaice na labaran tawalu'un malaman farko za mu tashi a raƙami na na ainihin wato biyu inda ya ce Sufiyan ibn Sa'id ne Thauri, nan ne ko? Sufiyan ibn Sa'id a Thauri a shafi na 65. Malam ya ce, Sufiyan ibn Sa'id Thauri al-Kufi rahimahullah, alimamu Sufiyan ibn Sa'id, adu Sufiyanai ne mashhurain ya rasu shekara ta 161 bayan hijiran manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallama. Malam ya ce, fa'innahu ma'a kaunihi ahada a satin sunna. duk da kasancewa shi ɗaya daga cikin rukunnan ilimin hadisi wa min umara ilmu'mini na fil hadith kuma wanda ake ganin shi sarki a cikin ilimin hadisi fi tabaqatil imami malik kuma tsaran imamu malik ne wa nuzara'ihi kininsa ne wa tabba'at wa tabbaqat shuhratuhu al-afaqa kuma shaharar sufyan ath-thauri ta kewaye duniya duk inda ake jin labarin ilimin musulunci to ana da labarin wani malami da ake kira Sufyan As-Sauri wa aqbala alaihi tullabul hadisi min kulli saubin wa hadabin kuma dalibai masu neman ilimi sun tinkaro zuwa makarantar shi da neman karatu daga kowane min kulli saubin saub min kulli makanin kenan wa hadabin min kulli qutrin kenan daga kowane lungu da kowane sako kamar a ce daga birni da ƙauye hadab yana zuwa da ma'anar haka yana zuwa kuma da ma'anar wato abin nan kamar da Allah ya faɗa wa hum min kulli hadabin yansuluna da yabo da wata qira'a min kulli jadafin mai ake ci musu waɗannan yajuju wa majuju ko suna suna fita min kulli hadabin daga kowane tudu yansuluna za ka ga suna ta ƙaruwa ne wa min kulli jadafin daga kowace kowane kabari yansuluna duk inda wani ya faɗi in ya mutu ya riɓe sai talatin su tashi a wajen amma alhadab ma'anar shi anan garuruwa daga kowane gari da kowane lungu wa ma'a hadha kullihi duk da wannan gaba daya ja'a an khalaf ibn tamim annahu qala labari yazo daga khalaf ibn tamim yana cewa ra'aitu sufyan ath-thawri bi makkata wa qad akthara alayhi ashabul hadith subhanallah yace wata rana naga malam sufyan ibn sa'id ath-thawri a garin makka ɗalibai sun cika gaban wajen zamansa suna ta ƙoƙarin koyon ilimi faƙala sai ya ce inna lillahi wa inna ilayhi raju ya yi salati ya sanar da ubangiji kenan in ji hausawa ko ya ce a hafu an ya kuna allahu bayya a hadihil umma ya ce ina jin tsoron a ce allah ya tozartar da wannan al'umma haifu tija ila mithli a wayi gari ni sufiyanu wai ni ake gani malami to an samu matsala ko a wannan al'umma wannan magana tana cikin hilatul auliya ta Abu Nu'aym ya kulu hadha malam yace Sufyan al-Thawri na fadan wannan magana ma ashiddati min shiddati tawadu'i saboda tsananin tawalu'u ne wanda ya zama oba wa adami ru'yatil fadli lin nafsi da rashin ganin kanshi a matsayin wata tsiya wa illa in ba haka ba fa innal ummata illam tahtaj ila amsal sufyan al-thawri fi zamanihi wa ba'da zamanihi fa ila man tahtaj malai ce to in ba irin shimbatowa za a nema kuma kenan wannan tsabar wato grade A ne na tawalu'u kawai amma hakikanin gaskiya malami ne da cancanci a bukaci ilimin sa amma shi a karankin sa zai ganin haka saboda bene saboda yanar kadda kansa to haka ake so dabi'ar mutum mai harkar ilimi ta kasance kar ya sake a zuciyarsa ya dinga ganin shi wani isasshe ne ya dinga ganin shi ba kowan kowa bane to haka ne sai Allah sai ya ɗaukaka shi kamar da suke faɗa man tawaba lillahi rafa'ahu haqqan malam yace gaskiya ne hallahu ghairu wahidin min al-kibari bi imarati al-mu'minina fil hadis malamai da dama sun mushi kwalliya da cewa shi sarki ne na ilimi minhum shu'batu wa ibn uyayna wa abu asim wa yahya ibn ma'in wa ghairuhu waɗannan duka malaman sun siffanta shi da cewa malami ne jagora sarki ne na ilimi su wane ne irin su shu'ba irin su ibnu uyayna takwaransa kenan irin su abu asim nabil da haq ibnu makhlad irin su ya ibnu ma'in imamul jarh wa ta'dil wa ghairuhum da wasu su qalu jami'an duk waɗannan suna cewa sufyan ath-thauri amirul mu'minina fil hadith kamar da zaka maganganun su a cikin sirr alamin nubala to kamar yadda nake faɗa dama shi malami shedar da ake nema a kansa ita ce shedar ƴan uwansa malamai in malamai suka ce shi malami ne to da gaske shi malami in malamai suka ce jahili ne to ko jahilai suna kallon shi malami jahili ya kace jahilai kawai su fushi su ce ana wa malamin sa hasada so haka jama'a ku daina damuwa da shedar jahilai akan malantar da malamai ba ta da ba ta da kima kamar talau talaka ne wanda bai san me kuɗi ba shi yana iya ganin kowa ya ɗauka mai kuɗi ne in ya ga rigarka ta fita shi kyau ya ganka kana ɗan mazayawarka ka ɗan kare hularka ko ka ɗan saka wani turare ya fi nashi ƙanshi wadanda ya ganka da wata gwangwanin mota duk kallon mai kuɗi ake wa mutane a zamanin nan wani bai ma da na mai mota ya ma wurgar da ita amma talaka yana kallon wannan wanda duk layi ɗaya suke yana kallon shi kuɗi amma su mai kuɗi masu kuɗi sun san junansu da sun yi magana ko da sun haɗu da sun yi yare irin na masu kudi za su gane junansu kamar yadda kaga sojoji suna gane waye soja waye kuma sojan gona ko da ka saka uniform ɗinsu ko da ka taɓa tare ɗan agaji ko nako ko fitiyanu har yanzu private ne kai ko da ake ce musu civilian ko private da sun gani da sun ce aka faɗo ta magana wani halshe za su bada da haka suke gane wanda musu sojan gona ko akwai suna da codification da za su yi magana da shi to malamai suna da yare suna da al'adu suna da yadda suke gane junansu kuma da hasadarsu da kyamar da suke ma mutumin idan yana da ilimi za su fara wallahi inda da gaske ne ilimi ko da sun raba mazhaba ko sun raba tafarki dubai da zahabi yake a cikin sura alamin dubala ko dan bid'a ya kawo sai ya faɗi bid'ar kuma sai ya faɗi ilimi za mu zo mu je da ya siffanta wasu a nan ya ce suna kyamar ahlus sunna suna kaza amma kuma suna da alheri iri kaza duk zai faɗa saboda ba a itibari da shaidar jahilai amma yanzu abin takeici jahilai su suke ba da shaida su ce wani malami ne wani ba malami bane wani masu zuciya ne wani matsoraci ne wani na gwamnati ne wani kaza ne kuma duk da ita ake itibari wannan da ake cewa followers gaugau ga sanan san cika gari Allah ka kyauta malam yake cewa nabiyar Hammad ibn Zaid ibn Dirham al-Basri al-Imam Hammad ibn Zaid al-Basri wanda ya rasu 179 bayan hijira Allahu al-Hafiz az-Zahabi bil 'Allamati al-Hafiz as-Sabt muhaddith al-waqt haka Zahabi ya masa taki yace babban malami gogaggen mahaddaci matabbaci malamin hadisin lokacin sa waqta taba an-nuqadu fi sanayi alayhi war raf'i min qadri hifzihi fi ilm al-harifi haka malamai suka yi sawun junansu wajen bayani akan tafarkin ilimin sa da ƙarfin haddasa daga cikinsu ƙala abdurrahman ibn mahadi a immatun nasi fi zamanihim arba'atu mala abdurrahman dan mahadi ya ce akwai wasu malamai guda hudu waɗanda su ne limaman ilimi a sanda suke raye a inda suke raye babu malami kamar su sufyan al-thawri bil kufa a ƙasar kufa ba a yi malami irin sufyanu ba wa malikun bil hijaz a ƙasar makka da madina da ta'if ba a yi malami irin maliku ba a zamanin sa wal auza'i bil sham a ƙasar dimashq da halab da falastin ba a yi malami irin abdurrahman ibn amr al-auza'i ba wa hammad ibn zaid bil basrati hakanan kuma a ƙasar basra kuma waɗannan duka a ƙaranun tsararrakin juna ne kuma kowa limami ne a inda yake wakala ibn yahya an-naisaburi malamin imamu muslim din nan kenan ko shi kuma yace ma ra'aitu ahadan min ash-shuyukh ahfaza min hammad ibn zaid ban san malamin da yake shahada ba wakala al-hafiz az-zahabi la a'lamu bayna al-ulama'i niza'an fi anna hammad ibn zaid min a'immati salaf yace ban san sabani game da tabbatar da cewa malami ne cikin malaman farko ba wa min atqanil huffaz kuma na daga cikin malamai mafiya kyakkyawar hadda wa a'adalihim mafiya kuma nagarta wa a'adamihim ghalatan kuma wanda kuskuren shi kadan ne kamar ka ce babu ne ala sa'ati marawa duk da yawan riwayas wasu sa da yawan riwaya akan kuma samu yawan kuskure to shi akwai yawan riwaya kuma da karancin kuskure wannan cikin siru alamin nubara sai malam sani yace wa ma hadha kullihi yaqulu hammad ibn zaid radiyallahu rahimahullah duk da haka tawalu'un malamin nan da ya zo magana a kansa, ka ji magana wasu a kan shi, to da ya zo magana a kan kansa sai ya ce, Ida khalafani shu'ubatu fi shay'in taraktu. In muka yi riwaya ni da shu'uba sun haɗa malamai, in na ji riwaya su ta saba matawa sai in wurgar da tawon ɗauki tashi, da annahu kana yukarriru. Domin shu'uba yakan maimaita hadisi ya ruwaice shi ya ƙara ruwaita a gun malamin ya saurara ya saurara su da yawa. Ma ubali man khalafani idza wafaqani shu'uba. yace ni ko ba ni in dai shu'uba ya dace da ni ko wani nashi ya saba da nawa ban damu ba da yana shu'uba ta kana la yarda an yasma al hadith marra shu'uba bai yadda ya ji riwaya a gun malami so daya ya kyale shi ba sai ya sake saurara ya sake ji ya sake ji yakan ji hadisi daya a gun malami so biyar so bakwai ya nana ta abin da ya ji saboda haka yakan yi itikani a wanda yake la nabira lahu sai doktor yake cewa fandur rahimani Allah wa iyaka ya kai mai karatu kalli wannan zance ina addu'a Allah ya muni rahama ni da kai ila hadal imani kalli wannan limani ma'a ului ka'abihi fil hibzi duk da girman wato kwanduwarsa a ilimi kaifa yatawada'u bi nafsihi amama shu'ba jibai da yake mai da kanshi baya a gaban tsaran shi shu'ba wa yubdista idadan lin nuzuli ila mutaba'ati kuma yana bayyana shirinsa akan cewa zai yadda zancensa ya kama riwayar shu'uba hala wujudul khilaf bainahuma duk sanda aka samu sabani tsakanin su thumma yubayyinu tamayyuz shu'ubata alaihi bi takrari sama'il hadith akthar min marra sannan kuma ya faɗi cewa shu'uba yayi fifiko akan sa da cewa shi yakan saurari hadisi ya maimaita fiye da sau daya wa hal yakunu hadha illa liman kana tawadu indahu taba'an wasajiya kana jin wanda zai iya faɗan wannan in ba wanda tawalu'u ya zama ya zama al'ada da ɗabi'arsa ba wanda zai faɗan wannan ya ce wani ɗan ajinmu ya fi ni gogewa saboda shi yakan ji karatu ya maimaita in na jinawa ya saɓawa nashi zan ban nawa in kama nashi yana faɗa haka ba dan riya ba dan tawalu'u mutum na gaba na shida shine al-imamu ash-shafi'i muhammad ibn idris al-imamu muhammad ibn idris ash-shafi'i al-imamu ash-shafi'i rahimahullah shi ma yana daga cikin wato gogaggun malamai a babi na tawalu na'am oke haka ne wanda muka faru akan shi ko ya rakami na hudu ne gashi ma na rubuta a wajen ashe ba mu yi tambihin ba typographical error yace al-imam shafi'i muhammad ibnu idrisa malam shafi'i kenan ya rasu 204 an haife shi 150 shafi'i shekararsa kwata-kwata a duniya shekarar 54 ne shekarar da aka imamu abu hanifa ya rasu aka haife shi shi kuma shekarar da ya rasu aka haifin muslim shekarar shi duka-duka a duniya shekara 54 amma idan za a lissafa malamai to da wuya a wuce goma ba a mace shi a ce malamai a duk duniyar musulunci wanda suka fi kowa shahara za a kawo shi ɗaya daga cikin ahadul a'immatil matubu'ina ɗaya daga cikin limamai waɗanda aiki suke abun koyi masu mazhabobi wa wahidun min mujaddidi hadhihi al-umma ɗaya daga cikin mujaddidai wanda suka sabunta addinin musulunci walam yakun sa'atu ilmihi wa diqqatu fiqhihi wa rusukhihi fil ilmi yace zurfin ilimin sa da zurfin fiqhun sa da gogewarsa a ilimi duk waɗannan basu zama mani'an abinda za su hana shi min at-tawadu'i a ce bai da tawalu ba duk ba su hana shi tawalu ba waɗannan abubuwan sun sa ya zama mai tawalu walam yurithu taqaddumuhu fil ilmi al-ijaba bi nafsi gogewarsa a ilimi ba ta sa yana burge kansa ba aul ikthara min ad-da'awi ko aji yana zuga kansa yana cika baki ba a taba jin shi yana haka wa qad tawatarat al-akhbaru bi tawadu'ihi fil ilmi hatta yanzila ila man tahatahu labarai sun doko ta ko ina cewa imamu shafi'i mutum ne mai saukin kai da kankan da kai a harkar ilimi har ya kasance ma yakan sauka zuwa na ƙasa da shi fa yufidu minhu sai ya koyi karatu a gunsa wato ya koyi karatu hatta a gun sa'o'in almajiransa na ƙasa da shi a rayuwa wa hadha ishaq ibn rawiya ga mala ishaq ibn rawiya wanda ya rasu 238 ishaq ibn rawiya sa'an ahmad dan hanbali ne su ne kuma ɗaliban shafi sa'o'in ɗalibansa ne ko 238 ya rasu shi wannan dan rawiya wa huwa ahadul a'immati a'immatil hadisi wal fiqh lakinnahu duna shafi'i fi tabaqa shi ma malami ne amma yana kasa da shafi'i a wajen set din malamai faqad wada al-hafiz az-zahabi fi kitabihi tadhkiratul hufadi al-imam shafi'i fi tabaqati as-sabi'a wa babun rawiya fi al-thamina wanda yana jiran malamai dabaka dabaka to dabaka su ba dai ba shafi'i yana dabaka ta bakwai ibnu rawiya yana dabaka ta takwas يقول إسحاق بن راوية رحمه الله ذاكرت الشافعية faƙala ya ce mun tattauna tattauna wa ilimi mun yi muzakara da shafi'i sai ya ce laukuntu ahfazu kama tahfazu lagalabtu ahalar duniya ya ce da a ce ilimi na ya kai irin naka haddata ta kai irin naka ce da an sha mamaki na malaman nan daban ne malam ba irin mutanen mu ne ba irin mu bane na yanzu ya faɗi wannan magana yana nuna shauki da sha'awarsa ga ƙarfin haddar wannan bawan Allah kuma yana ganin ina ma a ce ya samu wannan baiwar da sai ya fi haka ya ce ya ƙulu allaka alahara albai haƙiyu bi ƙauri a cikin littafin bai haƙi mana ƙibu shafi'i sai ya ƙara bayani ya ce wa haza li anna ishaq alhandali kana yahfazuhu ala rasmi ahli alhadith banda yasa saboda ishaq alhandali ibnu rawiya yana haddace hadisi a bisa tafarkin malaman hadisi hadda ruwa-ruwa kamar da ake rata alkur'ani idan ma hadda ta kai hadda idan suka zo suna yin muraja'a to akan yi muraja'a ne ma fa da babi kawai sai a ce a babin saki uku hadisi nawa kake da shi ce ina da hadisi talatin guda uku na mutanen sham guda ɗaya na makarantar wani da haka suke lissafin kamar wani satu suke kawai so ta hadisin a hadisan sallar dare kana da guda ce ina da guda dubu uku guda ɗari takwas na misira ne guda tamanin na kufa ne haka suke wannan da sahu wa ya surudu abuwa ba husar da kaji magana yana koro hadisan ta babukansu wa kana la ya hata di ila ma kana ya hata di ilaihi shafi'i min listin batsi wal fiqhi amma kuma shi bai damuwa da tsamo fiqhu yadda shafi'i ke damuwa da fiqhu su sun fi damuwa da hadisan kun tuna wancan hadisin na kwatancen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na ƙasa na ruwan sama ko akwai wanda zai zuba ya tara kuma ya yabanya akwai wanda zai zuba ya tara sai dai a diba to sune irin waɗannan eh za ga in kuma ibn qayyim a cikin al-jawab kafi liman sa'al al dawa'i shafi ya kawo su a wannan dabakar da su da su waɗannan arraziyani ibnu abun abu abu abu zur'a da ɗan uwan shi Abu Hatim da Sibu Isaka dan Rawiya yace su ne irin waɗannan su buhuna ne na ilimi suna ɗeba da shi amma ba suka damuwa da sai sun yi kwankwana abin da ke cikin shi su kuma su Maliku su Shafi'i su kuma sun fi damuwa da me ke cikin shi na ilimin ina fata mun gane wannan wato me ke cikin shi na fiqh wa kana Shafi'i yahfazu min al-hadith ma kana yahtaju ilayhi Shafi'i shi ko yana haddace hadisin da ya bukata ne kawai su kuma suna haddace duk hadisin da suka samu duk abin da suka gama da shi na hadisi kuma duka yi sun haddace shi kuma shafi malamin fiqhu ne ya fi damuwa da hadisan da zai yi istinbatin fiqhu da usulul fiqhi a cikin su saboda hadisan shi ba su da yawa isa kaga ba yi da riwaya a cikin bukhari ko muslim tare da cewa akwai malaman bukhari da yawa ɗaliban shi ne mutum na farko ma da bukhari ya fara riwaya a gurinsa a cikin sayar bukhari wane ne humaidi abdullahi ibn zuwar humaidi ko yana cikin yana cikin manyan ɗalibai imamu shafi amma sai ya ɗauko riwayar humaidi daga makarantar sufiyan ibn uyaina saboda shafi'i bai shahara da karantar da hadisi ba ba dan da ifi bane su suna ɗauko hadisai ne daga shahararrun makarantu makarantun wannan da aka ambata ibnu zaidin makarantun ibnu uyaina makarantar maliku makarantar shu'uba makarantar mai wancan suna mai duka mutanen nan a amash makarantun nan suke bi kun mun gane Allah sa kun gane dabara da aka bai ruwaito ba Buhari bai ruwaito ba ba dan ya rena ba ba dan baya bukata ba a dan ba irin salon littafin bakin bai ruwaito hadisan muƙilluna sai in ya buƙatu ƙwarai zuwa gare su yana ruwaito hadisan al-mukthiruna ne as-siqatul asbatul mukthiruna al-mashhuruna bir riwaya to ka kuma musallahu mu ci gaba da wannan sai yake cewa wa kana shafi'i ya fa okay wa kana la yastankifu shafi baya jin kunya min rujui ila ahlihi ya koma zuwa ga mazowa hadisi fi mashtabaha alaihi minhu a san da wani abu ya rikice mishi wa zalika li shiddati ittiqa'ihi lillahi azza wa jalla saboda tsananin tsoron Allah wa khashyatihi minhu da jin tsoron ubangiji wa hatiyaqihi li dinihi da kuma kiyaye addininsa abinda baka sani ba aka tambaye ka ka san wane yafi gogewa kai suka ce ku jugun wani mu dalibai suka zo alga mata malam koya mana kaza abinda ka san ba za ka iya koyarwa ba ko kuma ka san wane ya fi ka cancantan ya koyar saboda ya fi ka bai wa annabin muhimmanci sai ka ce a jagun shi a koya kar ka ce dole sai ka koyar da komai ko kuma irin wanda wasu ma suke wani ma sai ya ce wa ɗaliban shi duk abin da kuke bukata zan koya muku kar ku je gun kowane malami sai daga baya su suna alatsitsi alatsi ne su da shi sun gane ya zalunce su ya ɓata musu lokaci kuma ƙarya ne ko da za ka iya koyar da komai akwai ruwan da shi kuma a cikin koman nan ya zaɓi wani abu wanda ya ba da muhimmanci a kansa to ya fi dacewa shi da aji a koya a wurinsa ya fi dacewa da aji a koya a wurinsa kamar mutane ne da ake a university idan kana yin wani course kuma sai a ce ka tafi wani department ka ɗauko wani course yana da alaƙa da darasinka amma kuma malaman department ɗinku ba su goge a kan koyar da shi ba sai a ce ka tafi can ka je ka koyo ‘yan medicine na kuma malam dinewan fitana suke su ce ba za su bari a je a yau abin nan microbiology a can da mai sunan ɗayan da biochem da chemistry wai dole sai dai su da kansu dai neman fitina ne ya saba wa ka'idar ilimi su ci gaba da clinical ɗinsu da abin nan ɗinsu amma su bar masu physiology su kayan su su bar masu anatomy su bar waɗannan su yi pharmaceutical mai sunan shi pharmacology kowa ya yi nashi wannan shi ne ka'idar ilimi in ana buƙatar mathematics a tafi sciences ma a ji a yi mathematics a ji a yi statistics a abin nan amma sai su ce kuma sai sun koyar nan gaba kana su fitar da wasu irin likitoci da ba san kansu wallahi tallahi Allah ya kyauta kamar mu ne da yan lo duk jami'ar da kaje za ga yan lo suna yin arabic kuma daga arabic ake zuwa koya musu lo amma ab sun ce ba ruwansu da haka duk wanda ya lo ab ba ya iya larabci sai daga ya ta buge-buge in banda na da wai su da kansu ke koya musu ce to kuje ku koya musu kun hutar da mu kuje ka kunan gasu ba mun huta ba sai rage mana aiki kuma ba kwanda za a kara maka ban gaje musu to haka ake wannan san zuciya a cikin a cikin kasar nan kaga tun ana yin arabiya har ya kai boko Allah ya kyauta to malam ya ci gaba da cewa wa mimma yuwaddihu kalamal baihaqi wannan babu babu shadda din nan ana kalama kalamal baihaqi fataha ɗaya ce ما كان من أمر الإمام الشافعي حينما يتعرض للإمام أحمد وهو دونه في السن والطبقة ga al-Imam Shafi'i yana yawan tinkaran Ahmad dan Hanbali eh to Ahmad dan Hanbali yana kasan shi yana cikin lissafin daliban shi wa yaqul lahu yace masa antum a'lamu bil hadisi war rijal min yace kai malam Ahmad kun fi mu sanin ilimin hadisin nan kun fi mu sanin mazaji fa in ka fa idza kana al hadisu as-sahihu fa a'limu idan hadisi ya inganta ku shaida mun in sha'a yakunu kufiyan aw basariyan aw shamiyan ce ba ruwana ko hadisin kufa ne ko na basara ne ko na sham ne hatta arhaba ilaihi idza kana sahihan ni sai ne aiki da shi idan sahihi yace kun fi mu sanin hadisi ku dinga gaya mana wa allaka alaihi taqiyuddin subki da subki yabo a cikin littafin sa na abin nan abin nan majmu'ur rasail da munir aga ya buga cikin wata risala ta subki sai yake cewa fanzur insafa shafi'i rahimahullahu wa qawluhu li ahmada wa ahmadu min ashabi yace kalli ka ga imamu shafi'i Allah ya gafarta mishi ji ba adalcinsa kasancewar shafi'i kuma malamin ahmad ne amma ji abin da ya fada masa wa kad gala ibrahimul harbi ibrahimul harbi wanda shi kuma ɗalibin ahmad dan hanbali ne yake cewa qala ustadul ustazina malamin malamai ya ce qalu sai suka ce man huwa waye malamin malamai qala shafi'i yace shafi'i nake nufi alaysa huwa ustaza Ahmad ibn Hanbal ba malamin malamin mu bane to yanzu shi shi Imam Ahmad ibn Hanbal kaga ya tabbata cewa dalibin Imam Shafi'i amma Shafi'i yana gaya masa cewa kun fi mu sanin kaza saboda haka idan kun ji ku gaya mana kuma shi Ahmad dan Hanbali san da yazo kasar Iraki musamman Baghdad su kuma suka nace mai suka koyi fiqh a wurinsa suka nace mai suka koyi fiqh a wurinsa Allah cikin hikimarsa shafi'i bai ci gaba da zama a wannan gari ba sai ya ƙaura sai ya koma ƙasar masar to shi sa idan ana lissafin fitattun ɗalibansa baka cika jin ana lissafa su ba an fi lissafin ɗaliban shi waɗanda ya ƙarasa rayuwarsa shekaru kamar goma sha biyu zuwa sha uku na ƙarshen rayuwarsa waɗanda ya zauna da su a misra waɗanda suka yi jinyarsa hayyara su suka gaji karantarwarsa su suka yi masa likafa ne suka masa kabari to an fi ambatan su irin su Arabi ibn Sulaiman al-Muradi irin wancan da makanta littafin sa al-Muzani shine mai sunan shi ma Isma'il ko ibn Ishaq al-Muzani irin su shi wancan da muka ambata Abdullah ibn Humay Abdullah ibn Zubair al-Humaydi ai shi ma ya ya, ya gamu da su a kasar Misra Abdullah ibn Zubair ibn Sufyan al-Humaydi ai shi ma ya je can ne irin su wancan da Malik da da, da musulmi ke riwaya da gare shi wane ne sunan shi harmala ibnu yahaya at-tujibi harmala yana daga cikin manyan ɗaliban irin su ibnu abdul hakami irin su husain al-karabisi husain al-karabisi shi dan kasar iraki ne amma ya bi shafi'i kasar masar saboda naci sai da ya bi shi to suna nan da yawa kowanne ka daga ka jinjina zaka ji shi malam a cike yake fal da ilimi kuma waɗannan duka shafi'i ne ya zauna ya dinga karantar da su usulul fiqh hadisi ulumul Qur'an yayi ta rubuce rubuce su kuma suka suka suka yi biyayya suka koya da yaro sai suka zama malamai matin batsa Imam Shafi'i kenan Allah ya gafarta mai amma duk da waɗannan daliban da ya yayi da wannan ilimin da yayi kuma ya siffanta da wannan tawalo to ne tace siffar malamai na kwarai wanzur malam yace kalla ka gani waffaqaka Allahu li ta'ati Ubangiji Allah ya sa ka dace da biyayyarsa ila tawadhi hadal imamin rabbani wannan tawalu'u na wannan malami na kwarai hatta fi khitabihi ila al-imam Ahmad har wajen magana shi Imam Ahmad fa yukhatibuhu wa ka'annama yukhatibu man huwa akbar minhu sinna in yana magana da Imam Ahmad sai ka ji kamar yana magana da wanda ya girme shi au ka'annahu tilmizun yukhatibu shaykhahu wa mu'allima ko kuma kamar ka ce yana magana ne da ɗalibi ne yana magana da malaminsa yukhatibuhu bi damiril jama'a yana magana da shi da lafazin jam'i antum a'lamu bil hadith bai ce anta ba wannan antum din girmamawa ne kamar yadda aka ke girmama sarki kace su baba sun tashi lafiya sannunku da fitowa ba za ka ce mai sannunka ba ko sa bamirin jami'in wani yanayi ne na nuna girmamawa to haka yake ce mishi kun fi mu sani bai ce kafi na sani ba yana daga cikin abin da zaka tana ga wanda ya rayu da mala albani mala albani namu Allah ya gafarta mai duk cikin mu nan warkar mala albani ya kira sunan shi dai ce maka mala kowa zai zai ce mala haka yake cewa kowa sunan wata rigawa kowa mala ba zai taba kiran ka da sunan ka wai dan ya koyar da kai ko ya girme ka ko kana dan matashin ka dan magiya zuwa ka sai dai ce malam malam yake cewa kowa irin wannan girmamawa ce abinda aka sani na girmama mutane ka girmama su da shi alkunya ake faɗa alhaji ake cewa mai gida ranka ya daɗe kowane mukamin da Allah ya ba mutum irin wanda al'ummarsa suke faɗa ka gaya masa haka ka gaya mashi da shi da annabi zai rubutawa kafirai wasiƙa ila fulan fulan sai ya ce azimin ru ila fulan fulan sai ya ce azimul furs wato ya kira shi da darajar da al'ummar shi suka san shi da ita baya wula ba a wulakanta mutane da darajar da Allah ya musu Allah da halicci mutane da kanshi ya ce wal qad karramna bani adama to kaji shafi'i kenan sai yake cewa idza saha indakum kaji ce idza saha indakum bai ce indaka ba faqulu lana bai ce faqul ba aina tajidu tawadu'an ka hadha inda illa inda haula'ir rabbaniyyin alladhina ya'rifuna fadla al-ilmi wa fadla ahlihi ina zaka samu irin wannan kankan da kai din sai agun waɗannan malaman na ƙwarai da suka san falalar ilimi suka san falalar ma'abota ilimi in dai ka san darajar ilimi din da ka ji labarin ma'abocin ilimi zaka ji kana girmama shi a zuciyarka ko da baku gamu ba ko da baku yi zamani guda ba zaka ji kana girmama sha'aninsa a zuciyarka wa hadha abubakar abdullahi ibn zubair al-humaydi shine wancan malamin malamin bukhari dalibin al-imamu shafi'i wanda ya rasu 219 wahidun min kibari ashabu ibn uyayna yaqulu sayibtu shafi'iyya min makkata ila misr azuko yaje da sha misra fa kuntu astafidu minhu almasaila wa kana yastafidu min alhadith aga mudabbat kenan yace ina koyan fiqh a wurin sa shi kuma yana tambaya na mas'aloli na hadisi ishaq ibn mutun na bakwai ishaq ibn ibrahim ibn rawiya alhanzali isaka dan rahawai ya rasu 130 wannan wannan wannan kuskure mu ne na bugun inji rasuwar 138 bane gaskiya dan lokacin ma ai ba a haife shi ba eh 200 ne da 38 wannan kuskure ne 238 rasuwar sa ahadu a'immatul muslimina ɗaya daga cikin limaman musulmai wa ulama addini ɗaya daga cikin malaman addini ijtama ala kul hadith wal fiqh wal hifz was sidq wal wara' malamin hadisi ne malamin fiqh ne malamin hadda mahaddacin hadisi ne mai gaskiya mai takatsantsan mai gudun duniya kama hallahu al hafid al mizzi rahimahullah kamar yadda mizzi ya fada a cikin taribul kamal wa yaqulu fi abubakar ibn khuzaima an-naisaburi ibn khuzaima an-naisaburi yana cewa ibn khuzaima ya rasu 311 yace wallahi لو أن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي كان في التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه وفقه icinaran sai da Allah ko a zamanin tabi'ai Ishaq dan rawiya yazo to sai an tabbata malami kuma a kulli hadha al-ilm al-wasi' had wal fiqh ad-daqiq kana ibn rawiya yaqulu fi tawadhi alimin rabbaniyyin muqaddiman asariyahu wa qarinahu gashi yana faɗa yana gabatar da wani tsaransa wani sa'ansa ɗan zamaninsa wanda bai kai shahara ilimi ba shine wane aba ubaidin alqasim ibn sallamin wannan malamin wani diddige ne a cikin ilimi jama'a yake cewa ala nafsi yana gabatar da shi akan kansa yace alhaqu yuhibbuhu Allahu azza wa jalla ita gaskiya Allah yana santa abu ubaidin alqasim ibn sallamin afqahu minni wa a'lam yace wallahi malam abu ubaida yafi ni ilimi ya fi ni fikihu wani a cikin tarihu bagdad da tarihu dimashka da mizzi a cikin tazibul kamal bal yadda habu ila abada min dalika ibn rawiya ya ma wuce nan wa ausa ya fadada fa ya kudusi yana cewa abu ubaidin ausauna ilman ya fi mu ilimi wa aktharuna adaban ya fi mu ladabi wa ajma'una jam'an ya fi mu tara karatu inna nahtaju ila abu abi ubaidin wa abu ubaidin la yahtaju ilaina yace muna tsananin bukata zuwa ga Abu Ubaidin shi kuma ba shi da bukata zuwa gare mu sami'ahu al-Hasan ibn Sufyan yaqulu zalika al-Hasan ibn Sufyan shi ji shi yana faɗin wannan magana fa hal yakunu hadha illa man kana tawadu'u sajiyatahu wa khilqatahu kana ganin akwai wanda zai faɗi haka in ba dan tawalu ya zama al'ada da ɗabi'arsa ba wa man arafa al-ilma wa fadla ahlihi wa hamilihi in ba ya san falalan ilimi ya san falalan masu ɗauke da ilimi ba na takwas shine al-Imam Muhammad ibn ibn Muhammad ibn Hanbal ash-Shaybani Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a din limamin nan da labarin shi kai ko ina Malam Ahmad dan Hanbali ya rasu 241 Allah ya gafarta ni imamu ahli sunnati wal jama'a min ghairi mudafi kenan wa ahadul a'immatil matbu'ina ɗaya daga cikin malamai da ake bin mazhabinsu wa ahadu asatinir riwayati wa a'immatil hadith ɗaya daga cikin jigogin ilimin hadisi su ila yawman an mufradatin gharibatin fil hadith wata na aka tambaye shi wata kalma wadda ba a saba jinta ba wani ya karanta hadisi sai ya ji kalma ba kuwa sai ya tambaye ka ko ya bugu maka waya ko malamai ko ɗalibai su tambaye ka a ajin islamiyya ko a wajen tafsiri ko a wajen hadisi ko a ina ne ya ce fafarra min aljawabi sai ya gudu ya ce ba zai amsa ba wa hala ala ashabik takhassus ya ce ga waɗanda suke su ne suka fi sanin abin su ne specialist a kai ƙalal maimuni malam maimuni shi ne abdulmarik ibn abdulhamid ibn abdulhamid afon almaimuni jikan maimun ibn mihran ya rasu 274 shekara ɗaya suka rasu da wane kenan da abu daud da abu daud da kuma gulamu khalil 274 mun karanta a cikin al'ibar ko? eh? almaimuni eh me na ce? almaimuni oke wannan yawon ta biyu babu ita almaimuni ne jikan maimun ibn mihran ya ce su ila ahmad ibn hanbal an harfin min garibil hadith faƙala salu ashabal garibi sai ce ku tambayi masana garibul hadith fa inni akrahu an atakallama fi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bidhanni fa ukhti'a ina tsoron kan na je ne magana da zato a cikin harkar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam janye kuskure shi za ka a tambayi irin su abu ubaidin ɗin kenan irin su ibrahimul harbi da sauransu waɗanda malaman hadisi ne amma suna da gogewa ta wajen lugar arabiya fiye da waɗansu su wanzur rahimakallahu ila hadal imam aljalila aljalila afwan ma asi'ati ilmihi wa tamakkunihi min alhadith wa ulumi kalli wannan babban malami da girman ilimin sa da gogewarsa ilimi lakin amma jiba lamma su ila an shay'in la ilma lahu bihi amara ashabahu bi rujui ila man ladayhim ilmun bil fanni an tambaye shi abin da ba gogewarsa bane ba takhassusin sa bane yace a koma gurin wanda suka sani a tambaye su wa su'alihim yace a je a tambaye su wa sarraha lahum bi annahu la yarda li nafsi an yatakallama fi ahadith rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi dhannin wa takharrus yace gaskiya shi bai so magana akan ilimi da zato da kuma shaci fadi sai malam dr sani ya ce fa aina talabatul ilmi al-yawma min tawadu'i hadha al-imam al-kabir ya mu daliban ilimi ya mu masu wa'azi ya mu masu shiga harkar karatu ina muke da irin wannan tawalo tsakani da Allah haka muke ba haka muke ba muna shiga abinda bamu sani ba abinda mun taba jin labarin shi ba abinda bamu da gogewa akai abinda mun tabbatar inda za a tirke mu mun mai karatun tanatsu ba amma za mu iya kutsawa ciki mace za mu magana a kai har kuma mu da ƙayar baya da jijiyar wuya ga wasu waɗanda suka sha fanya a cikin haka Allah ka gafarta mana na tara kuma wato na ƙarshe a cikin jerin ge wannan misalai shine Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani an yi daga daga kenan ko ibn Taymiyyah ai ba abun a ana wani labarin shi mu nan mun kawai rayuwa ne ban da shi ba a dai makarantar mu nan rayuwa ne ban da ibn taymiya ba amma alhamdulillah warwadan hali muna shiga cikin sabgashi ibn taymiya ya rasu 600 700 afwan da 28 bayan hijira wahidun min kibari shuyukh islam ɗaya daga cikin manya-manyan shehannai na musulunci wanda suka shahara a matsayin shehunnai mashaure na addinin musulunci allazi tarasmuhu kullama tsari sunan shi ya kewaye kowane fili wa ahadu mujaddidil islami fi asali ɗaya daga cikin manyan da suka zai da musulunci a zamanin da ya rayu wallazi qalla nadhiruhu bi tarihi hadhihi al-umma wanda kuma tsararrakin irinsa waɗanda Allah ya mai baiwa irin tasa ba su da yawa cikin musulunci fa innahu ma'a bulughihi al-ilm sha'awan ba'idan wa rusukhihi fi afanin al-ulum didda irin kwanduwar da Allah ya bashi da gogewarsa ilimi usuliha wa furu'iha wanda ibnu a zahabi yake cewa duk fannin da ya fara magana sai ka ji kamar a iyanan ya cinye rayuwarsa in ya shiga hadisi haka za ka ji in ya shiga fiqh in ya shiga abin nan aqida in ya shiga tarihi in ya shiga raddi ma yan bid'a ko raddi ga sufaye in ka zo ma da wani zafin kanka sai ya maka ɗauraya a cikin mazhabinka ka ji cewa ashe an fi ka sanin ma mazhabin naka sannan sai a gaya ma kurakuran da yake haka na hau haka duk inda ya leƙa Allah ya mushi wannan baiwa ta ban mamaki faqad tawatarat al akhbaru bi tawadu'ihi jam fil ilm amma labarai sun zato ko ina tawalu'un sa mai yawa yaqulu tajuddin subki fi tarjamati abul hajjaj al mizzi a cikin tarjaman mizzi dake cikin littafin tabaqatu shafi'iyyah al kubra ta tajuddin subki subki karamin kenan wannan وقد yake cewa waqad kanatil a'immatu idza qara'ul haditha bi hadaratihi jabun shi mizzi wani malami ne wanda yake shi kuma kamar aljini yake zama sai ya zama yana da kwarjini malamai tsararrakin shi da wanda suka girme shi masu ajin tsoron shi sauraka duk wanda yake so ya riwaya a wurinsa gashi Allah ya bashi falala ya fi kowa yawan riwaya ana son riwaya a gunsa da isnadoji kamar mutane suna jin tsoro na su ja baki a gabansa kamar yadda ibn kasir yake cewa zaka ga haggen gedi yana yi amma kana kuskure sai ya tada kai yadda ga sa computer to shine sai kuma malamai suke jin tsoron wannan abu waqila aka ce lam yaslam qari'un bi hudurihi min raddihi alayhi babu wani mai karatu da ya tsira daga yi masa raddi wato ya karanta bai ce mishi gyara ba ba haka bane waƙara alaihi abul abbas ibn taimiya juz'an ibn taimiya da kanshi ya biya wani karatu a gaban mizzi faradda alaihi ghaira mau ghaira mawdi'in fil asma'i wa ghairiha ya kama ibn taimiya da kuskure a wasu sunaye da yawa yace ba haka bane wajen wasalin sunan ko wajen dige-digen sunan saboda rubutu ne marasa digo kar mu manta ya'ani inda ma yajbunu kathirun min ahli al-ilmi fil qira'ati bi huduril hafiz abi al-hajjaj mizzi malai yace yayin da mafi yawan malamai suke jin tsoro su yi karatu a gaban mizzi wa yafirruna min zalika suna gujewa haka khashyata an yukhti'u fil qira'ati dan tsoron kada su kuskure gunta da baki fayusahhihu alaihim ya musu gyara kana shaykhul islam ibn taymiya yataqaddamu ilayhi fa yaqra'u alayhi ibn taymiya shi ko sai je ya karanta a gaban shi ya yakhta dan fatan shi ya kuskure ya haza fatan shi dan ya cin moriya bi tasihatihi a gyara mai su wuce a gyare wa yastafida min ilmihi don kuma ya ƙaru da ilmin mizzi wa hadha min athari tawadu'ihi fil ilmi wa ma'rifatihi bi miqdarir rijali wannan tawalu'un ibnu taymiya ne da sanin shi a ilmi kar mu manta fa mizzi din nan shi ma ya koyi wani abu na ilmi a goyi ibnu taymiya dan sayyar magana shine a qaran a qaran ne su mizzi baya cikin hardcore ɗaliban ibnu taymiya hasali ma ya dan girmi ibn timiya da shekaru kadan amma kuma ibn timiya ya riga shi rasuwa ne dan kaga shi rasuwar shi 400 a 746 ibn timiya kuma 728 ko to kaga sai ibn timiya ya rasu da wajen shekaru 18 sannan ma mizi ya rasu to ba ma shi ba mutumin da ibn timiya ya rasu ya bashi dan shekara 20 kamar ibn muflih ibn timiya yana tambayar shi ce ku ne kuke da ba da muhimmanci akan fiqh ga ya mana wannan dukkanin su mutum ya rasu ya basu samari shi shekarar shi ashirin ibn abdullahi shekarar shi ashirin da hudu ibn kafirin shekarar shi ashirin da biyar al'imamu ibn al-qayyim shekarar shi talatin da biyar dukansu waɗannan sanda ibn taimiyya rasu matasa ne amma dukansu yakan ba su cewa to kai faɗi abin da ka karanta mun san kana ba da muhimmanci a kan wannan me ra'ayinka game da wannan saboda tawalu'un shi haka al'imamu ibnu hajirin yake wa ɗaliban shi shi wato ɗaliban shi da san suna da ƙwanduwa a ilimi bai girman kai ya ce bari ya koya a wajensu in asab yanzu ga 'yan boko ne suke yin wannan 'yan boko sun yarda su zauna ɗalibinsu ya gabatar da fefa su saurara kuma su mai tafi kuma su yi itirafi da cewa sun ƙaru da wannan abin da ya rubuta ɗalibinsu da ya rubuta thesis ko dissertation na masas ko phd malami zai itirafi akan cewa na karanta kuma na karu hakan aka je samina ko wani conference ko waye yan boko ba sa jin nauyin yin wannan amma mu mu yan arabiya shedan ya galabaice mu wannan yana mana nauyi wanda ma yi haka sai a ga cewa kai wannan bai san za za su raina ka kana ba su chance za su raina ka wani ma bai iya ce bari ya tasmi'in haddasa a gaban ɗalibinsa shi za su raina ka ko ba abin da zai kara maka sai daraja in kai hakan saboda ka waɗannan malamai shi za ga makarantar ibnu taymiya ta ba da wani samfur na makaranta kamar da mal albani sha gaya mana Allah ya gafarta mishi wanda take makaranta zaka iya cewa misaliya ideal makaranta wanda ɗalibai suke kokkoya wa junansu kowa ya koya wa ɗayan kwatankwacin da ka ga abin nan level mates suna yi yanzu course mates suna yi ko a dinga yin group discussion ko tutorial kowa a bashi abin da ya iya ya koya ma ɗayan ya koya ma sauran ajin sai ga da an waye gari an zama malaman juna kuma ɗaliban juna ko ba a rena juna haka suka rayu a makarantar ibn timiya Allah ya kyauta bari mu juya kasar anan tunda lokaci ya kure sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi